أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيء قبل كراتم مختصر الأخضري كراتون بيو إن شاء الله سبحانه وتعالى ذا متاشي فصل إذا تعينت النجاسة يوم جمعة تقوز قوة محرم هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم دبو داي da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan takwas miladiya dubu biyu da ishirin za mu tashi faslun iza ta ayyanatin najasatu gusila mahalluha faslun wannan rabewa ne ga abin da ya gabata shi aka ni da faslun rabewa ga abin da ya gabata wai za a raba wannan maganar da wadda ta gabata ba su da alaƙa iza ta ayyanatin najasatu idan najasa ta ayyana ma'ana ta bayyana ga ta ana ganinta gusila mahalluha za a wanke bagiranta wannan wurin da aka kallo na najasa sai a wanke shi kenan tufafi sun samu tsarki ba wai sai an wanke tufafin gaba ɗaya ba fa'inil tabasat idan ta rikitar waton tawwatsu ta zubanan ta zubanan ta zubanan ta zubanan to nan kan gusila saubu za a wanke tuwahi kulluhu dukkan ne gaba ɗaya wa man shakka fi isabatin najasati duk wanda ya yi kokonto ga samuwan najasa na doha yayyayahi sai ya yi tsatsafi yana kokonto najasa ta same shi ko ba ta same shi ba sai yayyayahi ya san abu kaza najasa na amma yana kokonton ya taɓe shi ko bai taɓai ba to nan zai yayyafi wa in asabahu shay'un idan ko wani abu ya same shi shakka fi najasati sai yi kokonto ga najasar wannan abu da ya same shi kun ga hukunci biyu na amma suna da bambanci to shi kan nan fala madaha alaihi babu yayyahi gare shi can wanda an ka ce yayyahi tabbas ya san abin ga najasa na amma yana kokonto ya samai ko bai samai ba na an ka ce yayi tsarki yayyahi yayyafa ba shi ko hukunci na biyu abu ya same shi da ruwa sun kawatso mai kila irin wucewa na mai mota ya taka ruwa da hanya sai sun kawatso mishi sai kokonto ya kama shi wai ruwan ga suna da najasa ko ba su da to nan ya ɗaya ɗauke su ya meshe su akan asalin su dan asalin kowane abu ɗahiri na daga baya najasa ta shigo to shi kinan sai ya ɗauke su matsayin masu tsarki kai ya yayyafi ya bar su haka na kamar ruwan kwata haka wa man tazakkaran najasata wanda ya tuna najasa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah qata'a ya yanke sallan nan mutum na yana cikin sallah sai dai ya tuna tufafin gana shi ba su da tsarki ko ya tuna baya da tsarki ya tuna najasa yana cikin sallah to ya yanke sallan nan mi a sharadi illa an ya khafa khurujal waqti sai in ya ji tsoron fitar lokaci yana jin tsoron iya yanki sallan nan yadda ya yi alwalla ya yi tsarki ya yi alwalla ko da yaka dawowa ya yi sallah to zai yi ta harijin wakati da rurinta ya riga ya ƙare to dama in dai rashin tsarki na baya sa a yi sallah cikin harijin wakati ana yin sallah cikin lokaci ko da ko babu tsarki da mutum ya bari sai ya yi tsarki sannan ya yi sallah ta zama ramko to ga shari'ar musulunci gara ya yi ta babu tsarki can gaba za mu cimma cikin fasali yana cewa wala ya hillu tarku salati li'adami daharati baya halalta mutum ya bar sallah dan bai da tsarki har lokacin sallah ya hita yanzu nan yana cikin sallah sai ya tuno yana da najasa da ya tuna jiki ne yana da najasa ko tuwahi ne yana da najasa sai ya ga in ya yanke sallan nan kamin ya yi alwala ya dawo ya samu tsarki ya dawo lalle da rurin sallar ga ya kare to ya yi sallan nan ya ci gaba da sallan nan haka nan kenan rashin tsarki bai hana yin sallah in dai lokaci zai hita shi ya saru da waɗanda su adda janaba aka ce in babu ruwa su yi alwala saboda kar su yadda wannan lokacin ya hita ba su yi sallah ba an fahimta ko na'am to wa man salla biha nasiyan wa man salla wanda ya salla biha da ita ita mitata yawwa ita najasa nasiyan shi na mai mantuwa wa ta zakara ya tuna ba da silami bayan ya sallame sallah a adafil wakati ya mai da sallan nan cikin lokaci mutum na yin mance sallah yana da najasa ko da ya tuna lokaci bai hita ba na daruri to ya mai da sallan nan amma in lokacin darurinta ya hita ka tuno sallar da ni ta azhur yanzu ba mun yi sha'i ba sai ni tuna sallar da ni ta azhar ashe ban yi ta cikin ban yi ta da tsarki ba shikenan ba ba ni ramkata in dai darurinta ya kare ba a ramkawa amma in daruri bai kare ba za a maisuwa shi kuma maisuwa da mustahabi na kullu ma tu'adu salatu wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti eh fa huwa mustahabbu na'am faslun wannan rabewa ne ga abin da ya gabata fara'idul wudu'i fadlolin alwala sab'un guda bakwai na na farko an niyyatu niyya wa ghasl wajhi da wanke fuska wa ghasl yadaini da wanke hannuwa ilal mirfaqaini zuwa ga mirafiqai wa mashu ra'si da shafar kai wa ghasl rijlaini da wanke kafafuwa ilal ka'baini zuwa ga idon sau waddalku da cudanyawa gogawa kenan kakkace ka tarka haka kawai da hannu haka kai haka ruwa su shiga shikinan ka wuce a sai an samu dalku in ba a samu dalku ba alwalla ba ta yi ba sannan wal fauru da gaugautawa kai fi faurin wahirin abinda aka ni da gaugautawa wai kar ka yi jinkirin da ko da kaka kai ga wanke kafafu har fuska ta bushe to an samu tafriki wannan tafrikin da an ka samu ya lalata alwalla in babu alwalla babu sallah kai ta dai fi faurin wahirin baka sa wani abu tsakani ba sadda ka fara alwalla ita ta kawai kake yi wasu na nuhu abinda as-sunnoni ne shi alwalla ghusl yadaini wanke hannuwa ila al-ku'ain zuwa ga wayan hannu inda shuru'i gun shiga gun farawa kenan shi aka nuni da gun shiga sadda za a shiga alwalla a wanke hannu zuwa nan wal madmadatu da kuskurar baki wal istinshaqu da shakarwa wal istinsaru da fiyace ruwa wa raddu mashir ra'si da mayar da shafan kai da an kace can wa mashur ra'si da shafar kai aka ce shafar kai yana ga cikin farilloli to haka aka nufi tafiya amma raddu dawowa daga shafan kai shi kuma yana daga cikin sunnoni kenan tahiya mina na farilla dawowa ha to shi a bambancin su wa mashul uznaini da shafaf kunnuwa shi ma yana daga cikin sunnoni wata jididul ma'i da sabanta ruwa lahuma gare su sunna na in ka shafi kanka ka ƙare in za ka shafin kunne ka sa mai sabbin ruwa ka yi tajdidul ma'i ka sa sabon ruwa wanda za ka shafa kunne da shi shi ma sunna na wattar tibu da jerantawa bainal fara'idi tsakanin farilloli sai ka fara daga fuska daga kakka wai ɗauko alwallaka ka ce ka ɗauko daga ƙasa daga ƙafa a sai ka fara kamar yadda yake jere za ka fara wanke hannu ka kuskura baki su ka wanke sunnoni ka tsara sunnoni kenan in ka to wurin falilla sai ka jeranta ta ka fara daga fuska sannan ka wanke hannuwa sannan ka yi shafan kai sannan ka wanke kafa kusuwa ƙarshe wa man nasiya fardan wanda ya mance farilla min a'dha'ihi daga cikin gaban alwallarsa fa in tazakkarahu idan ya tuna shi bil qurbi kusa fa'alahu ya aikata shi wa ma ba'dahu da abinda abbaya ne kana ƙare alwalla sai ka tuno ashe baka wanke huska ba to yanzu sai ka dawo da alwallarka daga wankin huska sai ka kuma sai ka kai ƙarshe inda wankin ƙaho fa'alahu wa ma ba'adahu in kusana kana ƙarewa lokaci bai tsawo ba fa in tazakkarahu bil qurbi fa'alahu wa ma ba'adahu wa in dala idan ku lokaci yayi tsawo sai da yayi tsawo sannan ka tuna to fa'alahu ya aikata shi wahadahu shi kadai wato bai tuna ba sai da lokaci yayi tsawo to fa'alahu ya aikata shi wahadahu shi kadai wannan fuskar ita dai zai wanke ba kenan akwai bambanci in mutum ya mance farilla ya tuna da sauri da inda bai tuna ba sai da lokaci ya yi tsawo in ya tuna da wuri zai wanke wannan farillar da duk abin da abbayanta zai dawo da alwallace kenan da bakin wannan farillar da ya bari zuwa ƙarshe in kuma sai da an ka jima sai da lokaci ya yi tsawo sai ya tuna cewa ya bar farilla kila ya tuno bai wanke fuska ba ko ya tuno bai shafan kai ba ka shi ma farilla na to nan ko sai ya aikata wannan farilla ita kadai ba ya aikata ba ya aikata abinda abbayanta kinan akwai bambanci guda biyu wa aada ya maida ma salla qablahu abinda ya sallata gabani ne idan ya tuno cewa ya bar farilla bayan lokaci yayi tsawo har ya riga yayi sallah to sai ya tayi aikata gyara wannan farilla ita kadai ya taya wanke wannan huska ko wannan hannun sai ya taya mai da wannan sallar da yayi kenan hukuncin wanda ya bar farilla kenan hukunci biyu hukuncin tunawa kusa daban ku rike sosai hukuncin tunawa kusa daban hukuncin in lokaci yayi tsawo daban kai ya zan ka tuna kusa sai ka taide ka wanke huska ka dawo ka ci gaba kai sallar ka a zaka aikata da huska har zuwa ƙarshe wa in taraka sunnatan idan ko ya bar sunna fa'alaha ya aikata ta ita kadai wala yu'idu salata baya mai da sallah mutum na sai da ya kare sallah sai ya tuno ashe alwallar da ni ban yi kuskuren baki ba ko kuma ban shaka ruwa ba da hanci na kaga kenan ya tuno cewa ya bar sunna to abinda a hukunci ne ya tahi ya aikata wannan sunna ya zan cewa yana da alwallate kamila saboda sallar da zai yi nan gaba amma wannan sallar wanda yayi wala yu'idu baya mai sheta ita ta riga ta yi saboda sunna ta bari kenan akwai bambancin wanda ya bar farilla da wanda ya bar sunna wanda ya bar farilla an kace mi a'ada yawwa a'ada wanda ya bar sunna shi kuma wala yu'idu ba ya mai da sallah wa man nasiya lum'atan na'am wa man nasiya lum'atan ghasalaha wahdaha bi niyyatin wa man nasiya wanda ya mance lum'atan lum'a wai wata wanda ka walƙawa ka san nan in baka wanke nan ba shi dai aka linkarin nesa to shi yasa an ga ce mishi lum'atan daga lama'una na walƙiya to zai taho ga salaha ya wanke ta wahadaha ita kadai bi niyyatin tare da niyya sai ya niyya ya zo ya wanke wannan wurin shikenan wa in salla qabla zalika in ko yayi sallah gabanin haka sai da ya sallah sannan ya ga wannan lum'at a'ada ya mai da sallan nan in yadda ya yi niyya ya wanke wannan lum'a sai ya kuma mai da sallah wa man tazakkara al-madmadata wanda ya tuna kuskuren baki wal shaƙa da shaƙarwa da an shara'a fil wajhi bayan har ya shiga ga huska ka fara wankin fuska sai ka tuno ashe ban kuskure baki na ba ko kun ban shaƙarwa ba amma kuma ga ya har ka riga ka shiga wurin wankin fuska to falayar baya dawowa baya dawowa ilaihi ma zuwa gare su baya dawowa zuwa ga wannan kuskuren bakin da shakarwa waɗanda ya bari zai ci gaba da sallate zai ci gaba da alwallate hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwallate in ya ƙara alwalla sannan ya aikata waɗannan sunnonin waɗanda ya bari wa fada'iluhu mustahabbai ne shi alwalla at-tasmiyatu cewa bismillah in za ka fara alwalla ka ce bismillah wasiwaku da yin aswaki ko ya zan aswakin nan kamar yadda muka yi cikin iziya ko ya kasance da da icce ne ko kuma ya kasance da farci mutum ya sa yatsa ne yayi ya aswaki irin wannan da muka yi an taujan alwala kaga mutum ya sa farce ne cike kowane gini to ko mutum ya sa yatsa ne ko kuma ya sa icce in ka sa icce mai iziya ya ce shi a hasanu shi an mahi kyawu daga cikin mustahabbaya alwala wazza'idu da ƙari shine dadi alal ghaslatil ula bisa ga wanki na harko fil wajhi ga huska wale daine da hannuwa kun san huska wanki nawa akai mata eh uku hannuwa ha to wannan ƙari in dai wanki na harko yayi umumi ya gane to wannan ƙari na biyu da na uku da an kai mustahabbina in dai na farko ya yi umumi ya gani to shi na aika nuni da wazza'idu alal gasilatil ula fil waje wal yadayn wazza'idu da qari alal gasilatil ula daga wanki na farko fil waje da huska wal yadayn da hannuwa daga cikin mustahabbayan alwalla wal bidayatu da farawa bi muqaddamin ra'asi da gaban kai in ka zo wurin shafan kai ka faro ta gaba kar ka fara ta baya mustahabbina watartibu sunani da jeranta sunnoni ka jero su kakka ta wajen alwala sai ka fara da kuskuren baki kamar wanke hannuwa zuwa nan ko ku ka fara shaƙa marwa sannan kai kuskuren baki a ka yi tartibu wa qillatul ma'i da karamta ruwa alal udwi bisa ga gaba kar ka zuba ruwa da yawa wurin alwala a ga duk inda kai alwala ruwa ya zube da yawa a kai qillatul ma'i amma ha qillatul ma'i nan ba tare da iyaka ba a ce ma ga bakin ruwan da zaka saba sai dai kakka yi almubazzarancin ruwa aka ka walakanta ruwa da yawa wurin da ka yi alwala kamar wanda ya wanka mustahabi na ka yi ruwa ka sa ruwa daidai waɗanda ka isa ka alwala wata qadimul yumna alal yusra da gabatar da dama bisa ga hagu in za ka fara wanke hannu ka wanke na hannu ka fara wanke na dama in za ka fara wanke kafa ka fara wanke ta dama to wannan taqdimi ka fara da dama sannan hagu to mustahabbi na wayajibu takhlilu asabi'il yadaini takhlilu tsatsafe asabi'il yadaini yatsun hannuwa wayajibu yana wajaba wudan gafarutta ga sunan na hannuwa tsatsafe shi ka tabbata nan tsakanin ga ruwa ya shiga to shi wajibi na wa yustahabbu fi asabi'ir rijlaini wa yustahabbu an so fi asabi'ir rijlaini ga yatsun kafafuwa farutan kafafuwa in na kafa na mustahabbi na in kuma na hannu na mina na farilla na wajibi kenan wa yajibu takhlilul lihiyati al-khafifati takhlilul lihiyati tsatsafe gemanya al-khafifati wadda an sauka sauka ba ta da yawa to waya jibo yana waje ba fil wudu'i ga alwalla in mutum na da geme wadda yake yana yiwa ya yi mubashara ga fatarta can ƙasa to tsatsafe ta wajibi na amma fa dunal kasifati kuma bayan mai duhu wadda ya zan tana da yawa to ita kan tsatsafe ta ba wajibi na ba in ya to wurin wanki je wankewa haka waya jibu takhliluha fil ghusli ita wagga kasifa wadda an ce ba wajibi na ba a tsatsafe ta wurin alwalla to takhlilu ha tsatsafe ta fil gusli ga wanka a cikin wanka waye jiba yana waje ba walau kanat kasifatan kai ita wagga geman yadda aka magana to tsatsafe ta yana waje ba ga wanka walau kanat kasifatan koda ko ta kasance mai duhu ta tunda an ce mai duhu ga alwalla ba wajibata ba a tsatsafe to in tana da duhu in wurin wanka na ko tana da duhu ko ba ta da shi sai an sai an tsatsafe hukunci ɗaya na kinan hukuncin wurin alwala ya bambanta daga wajen wanka faslun rabewa na ga abin da ya gabata wannan fasli na nawaqidul wudu'i abubuwan da ka walwala alwala yanzu farilolin alwala mun kai da sunnoni da mustahabbai to mina na mutum zai yi bancin ya cika waɗanda sharuɗan ya yi farilla ya yi suna ya mustahabi to mi zai aikatawa wanda shi kuma zai lalata alwallat ahdasun wa asbabun ahdasun hadussa wa asbabun da kuma sabubba akwai hadussa kari shi aka ce mahadasi waɗanda suka fita daga cikin jikin mutum kun sana haɗa muku karatu na farko hadasi shine abin da ka hita cikin jikin mutum sabanin khabasi su kuma wa asbabun da sabubba akwai sabubba waɗanda su kuma su suka jawo ta sababinsu alwala ta lalace to kowane shi na zayen bayani sai yace fal ahdasu hadussa al bawlu bawli bawli hadasi na kun ga yana daga cikin mi abinda ka fita cikin jikin mutum wal ghaib da kashi war rihu da iska wal madhi da madhi wal wadi da wadi da wazi da wadi to waɗannan guda biyar da ya ambata su aka ce ma ahdasu abubuwan da ka fita cikin jikin mutum to suna sa alwallan mutum ta lalace da da ɗaya daga cikin su ya faru alwalla ta lalace wal asbabu su kuma sabubba annawmu thaqilu kwana mai nauyi annawmu kwana astaqilu mai nauyi wal igma'u da hagura shi da suma sai da kai alwala sai kwana ya ɗauke ka kuma kwanan nan yayi nauyi wani irin nauyi baka ji wanda ya shigo baka ji wanda ya hita ba irin wannan nauyi to shikenan alwala ka ta lalace wal igma'u da suma shine hagura sai da ka ƙara alwala sai sai da ya ƙare alwala masanan sai rashin lahiya ta buge shi ta farfadiya sai ya suma da bayan falka to wannan falka da ya alwala ta lalace sai ya koma ya alwala dan hankali ne ya gushe gare wasu kuru da maye sai da ya ƙara alwala sai ya shaye-shaye ko ya sha wani abu ko hura ta sha ko da hura ma tana buge su sai ya sha wata sabuwar hura ka sai ta buge shi ya yi maye irin hura in ta jinono ta huran maiwa in ta jinono tana buge mutum to sai da ya sha huran nan sai ya yi maye yana yin maye sai ya farko da baya to sai ya koma yin wata alwala alwalan nan tashi ta lalace wal jununu da hauka sai da ya ƙara alwala sai rashin lahiya ta ta jinnu aljannu ne sun ka motsa to in sun kwanta da baya sai yayi sai ya kuma yin alwala wal qublatu da sumbata walamsul mar'ati da shafan mace in kasar lazzata in ya nuhin jin daɗi au wajadaha ko kuma ya same ta can in kasar lazzata bisa ga kasbi nan ko au wajadaha ko ko ya sami jin daɗin ba tare da kasbi ba wa masu zakari haka nan kuma da shafar zakari bi baɗinil kafi a cikin tafi tafi hannun shi a baɗinil kafi au bi baɗinil asabi ko kuma cikin farutta nan kun ga kenan da nan da nan yana da bambanci nan baɗinil kafi nan baɗinil asabi to da nan da nan duk inda ya shafi zakari bayan mutum ya alwala alwala shi ta lalace in dai mu ba shi ratan na ba saman wani kyalle na ba wa man shakka fi hadasin wajaba alaihi alwudu duk wa man shakka duk wanda yayi kokonto fi hadasin ga hadasi haka dai kai kokonto wai ko ina da alwala ko banda to shikenan wajaba alaihi alwudu alwala ta zama wajibi gare shi ya dai doka akan baida illa an yakuna muwaswisan sai in ya kasance mai waswasi dama haka yake mustankahu shakkina a shi daman kullum sau biyu yaka samu ko sau uku wagga matsalar tana zo mishi to nan kan falashiya alaihi babu komi gare shi sai ya taɗe ya sallati haka nan waya jibu alaihi gaslu zakari kullihi min almazi waya jibu yana wajaba alaihi gare shi gaslu zakari wanke zakari kullihi dukkani ne min almazi daga mazi wala ya gasilul unsayeni wala ya gasuli ba ya wanki lunsayeni lunsayeni wal maziyu abinda aka ce ma maziyi kuwal ma'u shine ruwa alhariju mai hita inda shahawati sugura inda shahawati gun shawa as-sugura yar karama bi tafakkurin da tuntuni au nazarin ko dubi au ghairihi ko kuma makamancin haka faslun wannan fasli na la yahillu li ghairi mutawaddi la yahillu li ghairi mutawaddi salatun sai an fara cewa salatun salatun sallah la yahillu baya halalta li ghairi mutawaddi ga wani wanda adbe da alwala duk wanda bai da alwala baya halalta yayin sallah wa man salla bi ghairi wudu'in amidan yawa to baya halalta mutun yayin alwala yayin sallah baya da alwala wala tawafun hakanan kuma dawafi baya halalta mutum yayi dawafi bai da alwala wala masu nuskhatil qur'ani hakanan shahar nuskha ta alqur'ani mushaf mushafin alqur'ani mutum ya shahe shi baya da alwala shi ma baya halalta al'azimi mai girma wala jildiha hakanan fatatta kai ko irin gafakkan qur'ani baka shafa wanda ka san qur'ani a ciki baka da alwala la biyadihi ban ce ma da hannun shi ba mutum ya sa hannu ne ya taba wala bi udin haka nan kuma da icce mutum ya sa wani icce ya taba wala habi yake da duk makamancin haka baka taba juz'in baka taba nusa alqur'ani sai kana da tsarki baka yin sallah sai kana da tsarki baka yin dawafi sai kana da tsarki illa aljuz'a in bancin juz'i abinda aka ce ma juz'i shine wani yanki min hana daga nusa alqur'ani ba wai kamili ba bai cika ba wanda bai kammala ba shi ma wanda an kawa wanda an kawa uzuri masu biɗar karatu da masu karantarsuwa illar juz'a in bancin juz'i min hana daga nusa alqur'ani almuta'allama wanda aka biɗar sani fihi a ciki ne wanda aka dauka a tahiya a tahiya makaranta kana da qur'ani hizbi biyar ko goma kana dauka ce ka tahiya makaranta to baka cewa duk alwallaka ta kare sai ka tahiya kai ba a wajabta ma ba an yi ma rukusa wala masu lauhil ƙur'anil azimi hakanan kuma wanda baya da alwala baya shafar allon alƙur'ani mai girma hakanan wala masu ba a shafar lauhil ƙur'anil azimi allon alƙur'ani mai girma ala ghairil wudu'i bisa ga wani alwala babu alwala mutum ya ɗauki alƙur'ani allo wanda yake rubuce da alƙur'ani illa li muta'allimin fihi sai ga mai neman sani a ciki ne wanda zai ɗauka allon ya taimaka makaranta au mu'allimi ko kuma mai koyarwa mai sanarsuwa wanda yake yi sahihuhu yake ingantar da shi wanda yake karanta mashi baya halalta mutum ya ɗauki allo na alƙura wanda an rubuce da alƙur'ani bai da tsarki sai in mai ɗauka na ya tafi makaranta ko kuma mai karantar suwana mai koya ma ɗalibai to su dai an kawo wannan ruhusa wasu biyu yaro fi masil qur'ani ga shaha alqur'ani kalkabi ya tamkar babba yake wal ismu zunubi alamuna wilihi yana ga wanda ya miƙa masa wanda ya bashi wa man salla wanda ya salla bi ghairi wudu'in ba tare da alwalla ba amidan da gangan fa huwa shi kafirun kafirina wal iyazu billahi muna neman Allah tsari daga aikata aiki na kafirci da duk ayyukan sabo alhamdulillah rabbil alamin nan za mu dakata ga wannan muraja'a sai kuma karatu na gobe insha Allah gobe akwai tambayoyi